الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله يومنا شاتوكوس قوة الجماد الأولى جرمائكي صلى الله عليه وآله وسلم جرادو 1447 da ya dace da tara watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da biyar cigaba da karatun misbahul rawi na mustalahul hadis lafar shaikhu abdullahi ibn fodi rahimahullah wannan shi ne darasi na ashirin da shida darasin da ya gabata an fara bayani akan al-afarad al-afaradu min al-asma wanda alƙabu sun shiga alkuna su ma sun shiga to nan za a samu su al-wahudan da al-muttafiqu da al-muftariqu su al-mu'talif da sauransu to da suna ƙarƙashin wannan al'afarat ɗin zamowansu ɗaiɗaikun sunaye keɓantattu ga wasu marwaita za mu tashi al'alƙab Sheikhu Abdullahi yake cewa alƙabuha safinatun butainu من دل مشكدانة سهنون فرد الكنى منه أبو الأشراء أبو مراية أبو مراية بخف الراء أبو الأبيدين أبو المدلة أبو معيد وكذا أشباهتي عن ابن خنبش وعن محمد صفوان الشعبي ذو تفرد مالك أم مسود شعبة عن مفضل سفيان لليثي عن فالشيخ عبد الله رحمه الله يكي تشوى ألقابها laƙubba da ake samu na maruwaita na maruwaita daga sahabbai tabi'ai da waɗanda suka biyo baya wanda sun shahara da laƙabi ba su shahara da sunan yanka ko abin da ya kama da wannan ba to daga cikinsu akwai safinatu shi safina wanda sahabi ne kusan yaron gidan ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam eh bawan sani annabi yan tashi to ya shahara da safina duk da sunansa na yanka mai hiranu to amma an fi saninsa da safinatu wanda idan annabi ya tafiya kamar ya ƙoƙi to yana cikin waɗanda ke riƙa ma'annabi kayansa wanda yake amfani da su e to wannan laƙabi ne gare shi haka nan butsainu alhadarami kenan wanda an ce sunansa muslim ibn imran e, shi ma laƙabi ne gare shi to haka nan mindalu ko mandalu duk ana karantawa ko ka yi wa mimin fataha ko ka yi mata kasara duka ana karantawa wanda malamin alkhadibul bagadadi ne Mindalu sunansa Amru ibn Ali. To, amma ya shahara da Mindalu ko Mandalu. to wannan lakabi ne gare shi haka mushkadanatu shi ma mushkadanatu shi ma lakabi ne ga wani rawi daga cikin marwaita haka nan su hununu haka shahararren malamin nan almajirin almajirin al'imamu malik akan ce su hununu a yi wasinun donma akan ce sahanunu a yi wasinun fataha kowanne an ruwaito wanda sunansa abdulsalam e, ibn sa'id amma ba kasafai za ka ma malamai suna sai dai ka ji an ce kala hununu. malam hununu ya faɗa e, amma sunansa abdulsalam ibn sa'id wanda shi ne yake da almudawwana almudawwana tulkubura saboda shi almajiri ne na abdurrahman ibn al-qasim shi kuma abdurrahman ibn al-qasim ɗalibi ne na al'imamu malik eh to haka abai yake to shi ya ya ruwaici wasu maganganu na al'imamu malik daga malamin nasa abdurrahman ibn al-qasim da kuma wasu abubuwa da yake tambayarsa yana ba shi amsa wanda in kun samu almudawwana ɗin za ku gani ta kunshi maganganu al'imamu malik ta kunshi kuma a wasu ra'ayoyi na shi abdurrahman ibn al-qasim din e, to suhunun din lakabin shi ne ba sunan yankansa ba ne amma kaga da shi ya shahara to amfanin sanin wannan karkaji wata rana an ce kala abdulsalam ibn sa'id sai ka ɗiba wuce sai ka ɗauka ko wani abdulsalam ake nufi amma in san cewa a'a suhunun ɗin shi ake kira da abdulsalam kaga shi kenan ba za ka samu ishkali ba to sai fardul kuna mala ya ce haka a ɓangaren alkuna su ma ana samu eh waɗanda suka kaɗaitu da wani sashe na kuniya alkuna jam'u kuniyatin yan ce alkuniyatu shine duk wani suna da aka yi amfani da lafazin abu kaza ko ummu kaza to shi ake kira da kuniya to fardul kuna wato ɗaiɗaikun kuniyoyi da ake samu minhu suna daga wancan babi na al'afaradu saboda shi ma wasu takaitattu ne daga cikin marwata aka samu sun kaɗaita da waɗannan kuniyoyi daga ciki akwai wani da ake kira da ake masa kuniya da abul ushara'i abul ushara'i shi ma malami ne to kun yasa kenan shine Usama ibn Malik ad-Darimi to ya shahara da wannan kunya kuma shi kadai adda ita haka Abu Mirayatin akwai kuma wani malami daga cikin tabi'ai da ake kira Abu Miraya ko Abu Muraya Eh, abu moraya tin shi ya fi daidai a yi wa miman ɗin damma mala ce bi khiffin ra'i amma ra'un ɗin nan karka yi mata shadda ka yi takfifinta murayatin ba murayatin ba to shi ne bi khiffin ra'i tare da cire shadda ga ra'un eh, shi abu muraya ɗin nan sunansa abdullahi ibn amri tabi'i ne wanda har alkatada ibn di'ama as-sadusi ma yayi ruwaya gare shi sai abul ubaidaini e, tasgiri ne na musanna na al'abdu al'abdani al'abdaini to sai aka yi tasgirin al'abdaini ɗin aka ce al'ubaidaini uh, ko kuma ya zamo tasgiri na al'uba al'ubai eh, haka dai ne shi dai ne tasgiri ne na al'abdaini to sai koma al'ubaidaini shi kuma sunansa mu'awiya ibn sabura yana daga cikin almajira abdullahi dan mas'ud kaga kenan tabi'i ne tunda ya karba daga sahabi ya karba daga sahabi sai abul midillati abul midillati shi ma rawi ne sun ce sunansa ubaidullah ibnu abdullahi akwai abu mujahid shahararren malamin nan abba'i an ce ya yi ruwaya daga gare shi ya karɓo ruwaya daga gare shi to sai abu mu'aidin abu mu'aidin shi ma dai tare da tasgiri sunansa hafsu ibnu gailan alhamdani shi kuma ya riwaya daga makhul wanda makhul za ku dinga ganinsa a littattafan hadisi afuwan littattafan tafsiri ya fi shahara a can to kaza haka ashbahu wasu alƙab wasu kunyoyi da suka yi kama da ti waɗannan da aka ambata ti ɗin ismul ishara ne kama an ce hazihi kama an ce tilka eh to haka duk wata kuniya kenan kaga ba su kaɗai ba ne malam ya ɗan saba maka misali ne ko yawwa amma kaga suna da suna da yawa to wannan duka ana kiransu al-afaradu fanni ne mai zaman kansa ilimin hadisi yasa malamai suka yi ta rubuce-rubuce a kai saboda ɗalibin hadisi ko malamin hadisi yana da bukata game da tattance irin waɗannan abubuwa ta yadda da ka gansa a isnadi ba sai ka sha wahala ba za ka san wanda ake ake magana a kansa sai alwahudanu alwahudanu بضم الواو وإسكان الحاء eh shi kuwa wanda ake kira da alhudan shine ya zan rawi ba wanda ya yi ruwaya gare shi sai mutum ɗaya shi bai da almajirai da yawa saboda haka almajiran nasa takaitattu ne eh kuma ga ilimin so an samu irin waɗannan tun a zamanin magabata an samu to ash-sha'abiyu shine mubtada ga can gaba shi zaka dauko ash-sha'abiyu shahararren malamin hadisin nan da ake kira ash-sha'abi zu tafarrudi ma'abuci kadaituwa ne ta fuskar riwaya an ibn khambashin daga malamin nan da ake kira wahab ibn khambash eh an ce ban da sha'abi ba wanda ya ruwaya gare shi shi wahab din ibn khambash haka wa an muhammad ibn safwan shine muhammad safwan shi ma ba wanda ya ruwaya gare shi in ba sha'abi ba shi kaɗai ne almajirinsu wanda ya tabbata ya karɓa daga gare su to wannan shi ne daga ban da sha'abin ba a samu wani ba malikun an musawwadi haka shi kuma musawwat babban malamin hadisi ne shi ma duk da dai bai shahara ba eh ibnu rifa'a kenan to shi kuma an ce al'imamu malik kawai ya karbi riwaya daga gare shi eh ai zu tafarrudi malikun zu tafarrudi an musawwadin haka shu'ubatu an mufaddali shi kuma shu'uba ya kaɗaita da riwaya daga mufaddal ibn fadala shi ma shi kaɗai riwaya daga gare shi banda shi ba a samu wani ba sufiyanu haka sufiyanu sauri shi ake nufi a nan sufiyanu sauri shi ma zu tafarrudi ma'abuci kaɗaita ne da riwaya lillaisi ga ainihin abdullahi ibnu shaddad al-laisi shi kuma shi sufiyanu shi kaɗai karɓa daga gare shi an annani to wannan shi ne riwayarsa ta bujura ta bujuro daga shi al-laisi ɗin ba harafin jarra ba ne annani to amma sai aka cire shadda aka yi masa sukunan saboda wazani ba shi ubatu an ma'anarsa guda wancan an da wannan ba akwai bambanci in ma ya zama ma'anarsu ɗaya to sai za an samu illa kenan a ilmul arut to amma wancan an harfi jarri wannan kuma an na fi'ili ne ma'ana riwayar shi sufiyanu ɗin ta bujura daga shi Abdullah Al-Laisi. To wannan ana kiran su da Al-Wuhudan. Akwai littafi ma da al'imamin Musulun ma ya rubuta akan wannan fannin. Yana da risala da ya rubutu a kai. Al-Muttafiku, Al-Muftariku, to sai nau'in da malamai suke kira da Al-Muttafiqul Muftariku. المفتفق المتفق لفظ خطا ولفظا eh ma'ana ta fuskar lafazi da rubutu sunan ɗaya ne amma kuma muftariqul fil ayan amma kuma waɗanda ake kira da da sunayen kuma sun bambanta ana an samu sunaye iri ɗaya amma kuma ma'abuta su daban-daban ne eh wancan sunansa muhammad wannan ma sunansa muhammad wancan ma sunansa muhammad eh watakila ma mahaifinsu shi ma sun yi tarayya ɗaiɗe ne wancan mahaifinsa ahmad shi ma wannan shi ma wannan shi ma wannan to wannan ana kiransa da al-muttafiqu al-muftariqu eh ba wai adafi bane duka abu ɗaya ne saboda haka almuttafiqu shine almuftariqu almuftariqu shine almuttafiqu ba wai biyu ne an ka haɗe ba an kira shi da almuttafiqu saboda furta lafazin ba bambanci an kira shi da almuftariqu saboda waɗanda aka sam aka ambata da su daban-daban ne to shine yace ma ma wafquhu khattan wa lafzan yasbutu ma yasbutu abin da ya tabbata wafquhu dacewansa khattan ga rubutu wa lafzan da kuma lafazi duk sunan da ya dace da wani suna wajen rubutu da wajen furtawa to shi ake kira da almuttafiqul muftariqu mm. ina misali sai ce na hau ga misali na hawa bini ahmad al-khalili duk da ya fi kyau al-khalilu ko na hawa bini ahmad al-khalilu sittatu suna rubuta al-khalili amma dai shi al-khalilu din a yi masa rafa shi ya fi tun da shi ne sunan eh amma watakila ko kuma suna kallon ya zamo badali na hawa bini ahmad al-khalili kamar babban malamin nan da ake kira Ahmad ko Alkhalilu ibn Ahmad. To kaga sunan mala ce sittatun, malamai kusan shidda ake kira da wannan suna. Kowannensu Alkhalilu ibn Ahmad. Su shida ne. Na farkonsu shi ne malamin al'imamu Sibawai. Eh. wanda kusan shi ya karantar da sibawai heluga da nahawun amma dai shaharar nahawun kuma sai ta bayyana a hannun shi sibawai eh to shi yasa yana daga cikin dalilan da aka ce addu'a lokacin da ya zo harami Allah ya yi masa fatahi da wani ilimi wanda zai shahara saboda shi sai Allah ya mai fatahin ilmul arut sai ya aza auzanu guda goma sha biyar ɗalibinsa da ya zo al'akhfashu shi kuma sai ya ƙara da na sha shida almutadarak eh to shi yasa sai ya shahara da wannan shi kuma nahun sai ya kyale ma almajin kaga jige na raba eh da an ce ilmul arud ba ka kawo sibawai dole alkhalilu za ka kawo eh ƙwarai da gaske to su shida ne to suna nan da yawa su abu bishirin almuzani su al'ijiliyu abul abbas su abu sa'id alhanafi su abu sa'id albusti malamin albaihaki a sunan da yawa to su shida ne wa ahmadu bin ja'farin e wasu sun yi zamani guda wasu kuma sun zo ne daga baya amma mafi yawa za ka ga zamanin nasu ya kusanta da juna akwai waɗanda za ka ga sun yi zamani ɗaya ‘yan ɗabaka ɗaya ne kama waɗanda za a ambata yanzu to wancan inda sunan rawi ya yi daidai da wato da sunayensu da sunayen iyayensu suka zamo ɗaya shi ne na farko akwai inda kuma aka samu da sunayensu da sunayen iyayensu da kakanninsu duka iri ɗaya ne to su ne za a ambata ga sunan guda hudu sai cewa ahmad ibn ja'farin akwai ahmad ibn ja'far hamdanu jadduhum amma kakansu su duka to ana kiransa hamdanu eh ko kuma wa ahmad ibn ja'farin arba'atun Ahmad ibn Ja'far su hudu ne, kowannensu sunansa Ahmad, kowannensu sunan mahaifinsa Ja'far. To, Hamdanu jadduhum kuma kowannensu kakansa sunansa Hamdanu. Kaga Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan. To, su hudu ne, su kuma su hudu da haka, kuma wa kullun tsabaka, dukkaninsu ‘yan ɗabaka ɗaya ne. Mm. to shi ne abin da ka yi tambaya duk yan aji ɗaya ne dukkansu to wannan shi ne nau'i na biyu haɗuwar suna da sunan mahaifi da sunan kaka wancan na farko su shida da aka ambata alkhalilu ibnu ahmad shi kuma da sunan da sunan mahaifi da sunan da sunan mahaifi ko to sai na uku inda aka samu wato ittifaƙi aka samu ittifaƙi wajen nisba wato nisba ɗinsu ta zamo ɗaya da kunyarsu kunyar da ake kiran wannan da ita ake kiran wannan nisbar da ake jingina wannan ita ake jingina wannan to shi ma an samu wannan to shi ne ba da misali ya ce ka abi imranin كأبي إمران الجوني موسى بن سهل مع تابعي إيه، كمر أبو إمران aljuni abu imran aljuni su ko mutum biyu ne su kadai kowannensu an masa kunya da abu imran sannan kuma an masa nisba da aljuni eh, sai dai ɗayan su tabi'i ne ɗayan kuma ba tabi'i ba ne ɗayan tabi'i ne ɗayan kuma ba tabi'i ba ne na farkon wanda a tabi'i shi ake kira abdulmalik ibn habibin shi tabi'i ne shi kuma wanda ba tabi'i ba sunansa musa ibn sahalin musa ibn sahalin wanda mala ya kawo sunansa sai ce ma a tabi'i tare da wancan tabi'i mana dukkansu su biyu sun haɗu a kuniya sun haɗu mi a nisba wancan kuniya sa abu imrana shi Musa bin Sahal wanda ba shi ne tabi'i ba. Haka wancan wanda yake tabi'i Abdulmalik shi ma kuniyarsa Abu Imrana, kuma kowannensu a neme nisba da aljuni. Aljuni, aljuni kenan. To wannan, wannan shi ne. to sai ce wa kabini ayyashin salasatun to akwai waɗanda kuma sun shahara da ibnu ayyashin mala ya ce salasatun su uku ne abubakar wato kowannensu ana kiransa da abubakar ibnu ayyashin abubakar ibnu ayyashin To, na farkonsu shi ne Mala ya ce Al-Husainu, akwai wanda ake kira da Al-Husainu shi ne sunansa, kun ya sake na Abubakar, ya shahara da Ibnu Ayyashin. An gane? Sai Alƙari'u, sai wannan da yake cikin ƙura'u, Shi'uba, Ibnu Ayyash, shi ma ane masa kunya da Abubakar. kuma ya shahara da ibnu ayyashin sai na uku ɗinsu alhimsi shine wanda ya shahara da alhimsi shi ma sunansa abubakar ibnu ayyash to wannan guda uku su kaɗai suka shahara da wannan kowannensu ya shahara da ibnu ayyash amma kuma mabambanta ne daban-daban mala ya ce nabu sun samu falala da ɗaukaka shi ne nabu to sai nau'i na gaba ka salihin ibnu abi salihin akwai waɗanda sun ka shahara da kowannensu ana kiransa da salihu ibnu abi salihin wato da sunansu da kunyan mahaifinsu ta zama iri ɗaya su kuma arba'atun su hudu ne su hudu ne aka samu na farkon su salih ibn abi salih wanda ya yi ruwaya daga abu huraira maulat tau'ama ake abin nan ɗinsa tabi'i ne yana daga cikin tabi'ai na binsu shi ne abu a wannan allazi abu huzakawan as-sammani al-madani shi kuma ɗalibin Anas ne, shi ma ana kiransa da Swale, Ibn Abi Sale, na uku akwai As-Sadusi, shi kuma ya karɓa daga Aliyu da Aisha. Na hudu akwai Maula Amrin, shi ma ya karɓa daga Abu Huraira, shi ma ya shahara da Swale, Swale, Ibn Abi Sale. To, alkullu, kaga su hudu ɗinnan da aka ambata? unsub ai unsubi ka jingina kowannensu littabi'i ga tabi'i mana kowannensu tabi'i ne eh kamar yadda kowa wancan ya karba daga abu huraira wanda ya karba daga aisha wanda ya karba daga ga sunan anas ibn malik to su sun samu kaga su ma kenan yan ɗabaƙa ɗaya ne su ma yan ɗabaƙa ɗaya ne eh su ma yan ɗabaƙa ɗaya ne to sai waɗanda sunayensu da sunayen iyayensu da nisbarsu ta zamo iri ɗaya da sunansu da sunan iyayensu da kowannensu inda ake jingina shi iri ɗaya ne shi ne ce ga muhammad ibn abdullahi arba'atul ansari zashtibahi to kowannensu ya shahara da wannan suna muhammad ibn abdullahi al'ansari kowannensu sunansa muhammad sunan mahaifinsa abdullahi kowa kuma ana jingina shi ga al'ansar ana kiransa da al'ansari al'ansari wanda shi na farkon malamin al'imam al-bukari ne to su ma suna da wannan mala ce amma za wannan nau'in zashti bahi ma'abuci rikitarwa ne saboda garinsu ɗaya eh sannan kuma sunansu ya zabo iri ɗaya sunan iyayensu ya zabo iri ɗaya kuma duk yan gari ɗaya ne aga dole a samu me yawwa to yanzu sai ka samu isinadi sai ka ga ɗaya daga cikinsu an ce muhammad ibnu abdullahi al-ansari to ya za ka yi ka tattance wanne ake nufi a gaya akwai rikici da ya zawala ya ce akwai rikici wannan nau'in kam eh sai manyan malamai eh ana iya samun bambanci ya zan wancan aitanan za a koma dole eh da kuma nau'in malaman kowanne daga ciki to ta nan za a tattance sai a ce wancan to ɗalibin wane ne ko ya fi su shahara ko ya fi su karatu misali tun da zamanin su ɗaya to wannan yana da ishkali kwarai da gaske to sai ke cewa wa nahawu hammadin bi gairi qaidi a ibnu salmatin a ibnu zaidi musa tabu zakiyu rawil awwali arimu wabnu harbihim liman yali e to ga wani nau'i shi ma ya ce kamar inda a hadisi wani hawa ake samu a ce wani hawa hammadin kama a jingina magana daga wato shi hammadu eh hammadu to shi wannan hammadu din mala ya ce bigayar ƙaidi in aka kawo shi kuma ba a yi wani ƙaidi ba to hammadu din nan guda biyu ne akwai hammadu ibnu salma eh shine a ibnu salmatin hammadu binu salama akwai kuma hammadu binu zaidin salma ya ya, ya iskanin lamun saboda wazani akwai kuma hammadu binu zaidin kaga sunansu ɗaya sunan iyayensu ɗaya to su kuma ta hanyar almajiransu an ka tantance su kaga dukkaninsu malamai ne guda biyu sai suka ce to idan isnadi muka je musa attabu zakiyu ya ce ya ji hammadu ya ce kaza ya ce kaza to rawil awwali wannan rawi ne ga na farkon shine hammadu salama yawwa mana duk inda ka ga Hamadu Salama to da zaran ka ga sunan Musa Attabu Zaki to Hamadu bin Salama ne a lokacin da ba a ma ya kaidi ba kenan saboda shi ya shahara cewa ɗalibinsa ne ɗalibinsa ne ya shahara da cewa ɗalibinsa ne ko? E, to sai arimu e, sunan rawi ne arimu in kuma aka ga arimu a isnadi a, ko kuma sulaimanu ibn harbin sai kaga ɗaya daga cikinsu ya ce sami ito hammadan ƙala kaza to shi kuma wannan hammadu bin zaidin ne ba wancan ba ne saboda shi hammadu bin zaidin shi yake da ɗaliban nan guda biyu shi yake da ainihin ibnu harbin suleimani kenan da kuma shi arim ɗin nan da aka ambata to kaga su ta hanyar almajiransu aka tattance su to shi ne ya ce arimu wa ibn harbihim da arimu da ibn harbin liman yali shi kuma ana jingina shi ga wanda ya biyo bayan hammadu bin salama shi ne hammadu bin zaidin kenan to wa minhu yana daga cikin dai wannan nau'i abdullahi shi ne a isnadi ka ji an ce abdullahi kawai a yi shiru kala abdullahi ko abdullahi ya ruwaita to abdullahi ɗin nan suna da yawa e, hatta a ajin sahabbai to fabinu zubairi ka ce ana nufin ibnu zubairi bi makkatin idan ana magana ne ga abin da ya shafi makka e, in dai maganan nan ta shafi garin makka an gane? to abdullahi ibn zubair ne saboda shi makiyun ne kaga shi an gane shi ta hanyar garinsu a gane shi ta hanyar garinsu fi bata in kuma ana magana ne akan madina ibn umari shi kuma abdullahi ibn umar ne shi kuma dan umar ake magana fi kufatin in kuma ana magana ne a kufa huwa ibn mas'udin to abdullahi dan mas'udin ne eh wa in bi basratin in kuma ana magana basara to fa ibn abbasin to ana magana abdullahi dan abbas ne eh saboda kowannen su da aka ambata yana da alaka da wurin kuma zaka ga waɗanda suka karba daga gare shi to ‘yan wannan yankin su suka fi yawa yawwa to kaga su sahabban wannan ana magana in an kai itilaki kawai aka ce kala abdullah na sahaba sai aka yi shuru to shine sai ka kalli yanayi eh maganar in tana da alaka da garuruwan nan to kaga kenan an maka tafsili to shine ce zukin ai ulim da wannan aka san su ake iya tattance su fi misra wa shami in kuma ana magana ne akan masar da sham to hafidul asi shi kuma ana magana ne akan jikan al'asi shi ne abdullahi ibn amrin ibn al'as eh abdullahi ibn amrin ibn al'as to ana magana sham da misr egypt wabunul mubaraki to su waɗancan da an ka ambata dukkansu sahabbai ne an gane yawwa ana kiransu da al'abadila minas sahaba ma'ana waɗanda sunansu ya fara da abdullahi abdullahi abdullahi abdullahi wabunul mubaraki to sai ibnul mubarak na'am eh sun rarrabu shi abdullahi da abbas kaga ai daga baya makka ba ya dawo a ƙarshe mafi yawa ai rarrabuwa sun kai saboda wasu fitintunu da suka faru tun zamanin sayyidina usman to wasu sun warwatsu wasu kuma tun kamin ma wannan sun bar madina ɗin sun koma wasu wurare wabunul mubaraki to sai ibn al-mubaraki shi ma sunansa abdullahi to shi kuma yasi yana saduwa khurasana ga garin khurasana yana magana akan khurasan wadda tana cikin iran in ana magana khurasan to ibn mubarak ake magana shi kuma abokin al'imamu malik ne Eh, abokinsa ne abokinsa ne wa shu'batun to shi shu'uba wanda an faɗe shi a ɗazu wanda shi shahararre ne an saba'atin ya ruwaici riwaya daga maruwaita guda bakwai su kuma bakwai ɗin na anil bahari dukkansu su kuma sun yi riwaya daga abdullahi ɗan abbas kawai kenan su bakwai ɗin duk tabi'ai ne shi shu'uba ya karɓa daga gare su su kuma sun karɓa daga abdullahi da abbas kuma kullun kowannensu su bakwai ɗin nan abu hamzata kunyarsa abu hamza kowannensu kunyarsa abu hamza amma akwai na bakwai shi zuljimi shi kunyarsa akwai jimin abu jamrata shi kuma sunansa nasaru nasaru abu jamra kenan amma su shida ɗin duka kowannensu kunyarsa abu hamza kuma kowannensu ya karɓa daga abdullahi ɗan abbas shi kuma shu'uba duk ya karɓa daga gare su walhanafiyu to in ka ji malaman hadisi sun ce alhanafiyu to unsu bi ka jingina shi lil ƙabila ga ƙabila banu hanifa banu hanif in za su jingina mutum zuwa ga wannan ƙabilar to shine sai su ce sai su ce alhanafi ko idan za su jingina mutum zuwa ga ainihin wato ƙabila shine bani hanifa in kuma mazahaba ne to zuliya sai su ƙara yawo sai su ce alhanifiyu alhanifiyu kaga alhanafi wancan ba yawo in ba ta nisba ba wanga kuma alhanifiyu an ƙara yawo tsakanin nunun da da ita fa'un sannan yawon nisba to su galibi malaba hadisi haka suke tattancewa to shi kuma wannan na ya'un sai ce unsu ballil mazhabi shi kuma ana jingina shi ga mazhaba ga wanda ke bin mazhaba ta al'imamu abu hanifa e su malaman hadisi amma daga baya da suka zo 'yan baya da sun canza wannan da wancan na banu hanifa kabila da wanda yake bin tafarkin al'imamu abu hanifa duka alhanafi suke cewa ba sa cewa alhanifiyu alhanifiyu eh ba sa faɗa amma su malaman hadisi wasu suna bambancewa in za su jingina ka ga mazhaba sai su ce alhanifiyu saboda abu hanifa kaga akwai ya'un tsakanin ha'un da fa'un yawwa to shi yasa sai sun sake maimaituwa kuma a nisba din alhanifiyu eh don su tantance amma dai mafi yawa yanzu ba sa aiki da wannan ai mutane ai ba su san menene ilimi ba shi yasa shi yasa wasu abubuwa suke ta faruwa eh saboda ba wai ilimin ake karatu ba wani abu aka ɗauka da ma'anar ilimi to shi yasa duk wasu wahalhalu da magabata suka yi ba sani ba eh shi wani abin da yake ɗauka ma su waɗannan malamai irin malamansa ne na zamaninsa shi abin da ya ɗauka saboda aikin da wa'yancin suka yi bai karanta ba ba a karantar da shi ba eh amma sai ka ga ya fito wani zubin ya musu rashin kunya ko ya zage su duk abin nan da suka yi kuma su yi ne saboda Allah don kare addini to bale malantai yanzu mafi yawa ta neman abinci ce da neman shuhura eh to in baka karatu ba yadda za a yi ka gane yadda ilimi yake balle ka gano yadda su magabata suka wahalhala suka yi wahalhalu suka bibbince ko maka waɗannan abubuwa da sauransu kuma duka don ɗaya a kare annabin amma wani jahili ya zo ya ce a hadisin ma shi ne ke ɓata annabin su wadu hanyoyin ga an bi ne don kar a jingina ma annabi abin da bai tabbata ba don a kare annabi shi kuma ya akasa ya ce ya yi ne da a ci mutuncin annabi shi yasa rashin karatu illa ne illa ce babba wallahi malam tun da yanzu ba karatun ake ba kowa yana karantar abin da ya mai daɗi ne a fagen addini abin da ya masa daɗi kawai shi zai karanta Allah ne samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله